إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله ايها الاخوه المصلون اوصيكم في البدايه بتقوى الله عز وجل واوصي بها نفسي انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن عباد الله سوف نعيش مع الخطبه الثامنه والخمسين وحين نلقيها فهناك أمريكا تحترق تحت نار الاحتجاجات ومظاهرات وسببها دعوة قام بها رجل للشرطة أن رجلا جاء إلى متجره واشترى علبة سجائر بعملة نقدية يحتسبها مصورة تلقت الشرطة هذه الدعوة وساءت على الفور فكان ما كان يوم مسلمين za mu rayu da cikin kutuba ta hamsin da takwas a cikin wannan masallaci daidai lokacin da muke bayanin wannan huduba a daidai lokacin ƙasar amurka tana ƙarƙashin wutar muzahara ko abin da ake cema protest kan wata 'yar ƙaramar matsala da ta faru dalilin kawo matsalar akan wannan mimbarin ba don goyon bayan baƙaƙen fata ba ba kuma ɗaukar ra'ayin turawa ba waɗanda suke ganin su ne suka fi kowa a doron duniya muhimmancin kawo ta shine nuna fitan da addinin musulunci yawa dukkanin addinai inda za a ɗauki ƙa'idojin shi da karantarwar shi a ɗora a kan ‘yan matsaloli. Dukkanin matsalar ta faru ne a kan dala ashirin. Wani bawan Allah da ake kira George Floyd ya shiga kanti a ranar ashirin da biyar ga watan biyar ya sai fakitin sigari bayan ya dawo mota ya zauna masu kancin suke tsammanin kudin da ya ba su kudin jamhuri sun yi kokarin tattaunawa da shi sannan sun kirayi 'yan sanda an yi ciniki an ba su kudi wanda yake kudi ne da su sun shaida ma 'yan sanda kamar yadda rekod na 911 ya tabbatar cewa mutumin yana cikin maye kuma bai iya mallakar hankalin shi wani shi ne jawabin da ya ce ma 'yan sanda to lokacin da za su taho sun taho cewa za su yi ta'amuli ne da ɗan giya mutumin da yake da ƙarfi mutumin da ya fita cikin mallakar hankalin shi don haka matakin da suka ɗauka watakil sun ɗauka a ƙarƙashin wannan matsala ɗin ko menene suka ɗauka wannan yake nuna fitan musulunci a daren farko ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah ya karantar da masu imani a cikin suratul hujurat cewa ya ku masu imani duk lokacin da fasiki ya zo da labari to ku tabbatar da wannan labarin fata bayyanu ku tabbatar da inganci shi Allah ce an tusibu qauman bi jahalatin fa tusihu ala ma fa'altum nadimin kada ku cutar da mutane abu rashin sani abu rashin kiyayewa da tantancewa sai ku wayi gari kan aikin da kuka aikata kuna masu nadama to inda za a yi amfani da ka'idar musulunci ta farko labari ya zo to a sa ka'idar addinin musulunci waye wanda ya bada labarin menene ingancin labarin kafin a ɗauki mataki a kan lame labarin a tantance gaskiyar al'amarin da mu'amalar da za a yi mai ba irin wannan mu'amala ba ce wannan yake nuna fitar addinin musulunci kan duk wanda ake ganin ya waye kan duk wanda ake ganin yana da yanci amurka ita ce ƙololuwar dimokuraɗiyya a duniya ita ce ake ganin uwar yanci ita ce ake ganin uwar wayewa amma karantarwar addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗaruruwa ko da gomiya a bayanta ya nuna cewa da an yi amfani da matakin farko da matsalar ba ta kai da inda ba ta faru ba bayan duk abin da ya faru an kuma yi bincike an tabbatar da cewa kuɗin da aka bada ba kuɗin da kuce ba matsala ta farko ko lokacin da 'yan sanda suka karɓi shi sun sa mai auko ga wanda suka ga bidiyo ɗin kenan an yi ƙoƙarin jan shi dukkanin bidiyon da 'yan sanda suka ɗauka da wanda masu wucewa suka ɗauka ba inda aka nuna cewa wannan mutumin na ƙoƙarin faɗa da 'yan sanda na ƙoƙarin ƙwatar kan shi amma ga mamakin an danne shi akan titi ɗan sanda ya sa gwiwa ya danne wuyan shi sai da ya faɗa sau goma sha shida i can't breathe ba zan iya jan numfashi ba sai da ya maimaita sau goma sha shida dan sandan ba tare da ya sassauta mashi a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu a cikin hadisi ma wubi arrifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk matsalar da ta taso a duniya in an bi sannu a hankali an sa sassauci an sa nutsuwa a cikinta wallahi wannan nutsuwar da sassautawar sai ta kyautata wannan al'amari duk matsalar da aka yi gwajin ƙarfi aka nuna wuce gona da iri to wannan al'amarin sai ya muna shi bayan an danne wannan mutum minti goma sha shida yana bayani ko ƙasau goma sha shida yana faɗi cewa ba zai iya jan numfashi ba har bayan ya daina motsi ɗan sandan da ya danne shi sai da ya kai minti guda bai ɗaga shi ba daga baya suka nemi taimakon likitoci ko taimakon gaggawa an ba shi agajin da za a ba shi ko an zo ba shi agajin da za a ba shi an tabbatar bai motsi a wannan lokacin daga baya aka ba da labarin rasuwar shi wannan da an bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi mun yadda cewa muna da tsarin da ya fi na kowa da wallahi mun dawo rakiyar dimokuraɗiyya mun dawo rakiyar ƙasashen turawa mun daidai tunanin su ne masu wayewa su ne a karan kan gaba wallahi addinin musulunci na da alherin da dukkanin waɗannan ƙungiyoyi da ƙasashe ba su hadisi na manzon Allah kaɗai da ya warware matsala ɗin duk abin da aka sa sassauci duk abin da aka sa sannu a hankali akwai kyautatawa cikin lamari ɗin duk abin da aka yi ƙarfi sai ya munana shi sai ya lalata shi bayan an kashe shi ‘yan uwan shi da sauran masu faɗa aji da masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun fito muzahara ko sun fito zanga-zanga a ranar ashirin da shida ga watan biyar shekara ta 2020 ya zuwa ranar laraba manya-manyan biranen amurka sama da 40 sun shiga wannan zanga-zanga ƙasashen duniya 24 sun shiga wannan zanga-zanga meye manufar zanga-zangar shine kare haƙƙin baƙaƙen fata shine kare haƙƙin cewa su ma mutane ne abinda addinin musulunci bai yarda da shi ba abinda addinin musulunci bai karantar ba la fadla li arabin ala adamin wala li aswada ala abyad illa bi taqwallah abinda addinin musulunci ya zo karantarwa tun shekaru da yawa inda shi duniya ta karba babu sauran falala akan farar fata ga baki balarabe bai da wata falala akan sauran mutanen duniya face da duk tsoron Allah. Da tsoron Allah ne yasa aka samu gwamnoni da yawa baƙaƙen fata, asalin su bauta ta kawo su ƙasashen larabawa. Duk da wayewar ƙasar Amurka muna shekara ta dubu biyu da ashirin, amma har yanzu matsalar ware naka tana nan a cikin Amurka. ‘Yan uwa musulmi meye abin sha'awa a cikin tsarin turawa? Meye alherin da yake ciki wanda babu shi cikin addinin musulmi? Ba wannan ba ce matsala ɗin. masu kare haƙƙin baƙaƙen fata sun fara da wannan zanga-zanga ta fara ta limana kamar yadda aka ce amma a ƙarshe kantin da suka kai ƙara ko suka yi kira da makwabcin shi an ƙone su an ƙone sauran kantuna an yi tata a cikin kantuna motocin 'yan sanda da gidaje da aka kona a yanzu kaɗai allah shi zai ce da iyaka su wannan yake sake nuna mana kuskuren turawa da kuskuren dimokuraɗiyya a wajen warware matsala shi yasa masu hankali cikin malaman musulunci wanda duniya ta yarda da su a malamai ne cewa idan matsala ta faru kada talakawa su ɗauki halli a hannunsu su ɗauki mataki a hannunsu zanga-zanga ba ta cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko da ta zo da magani za ta zo da ɓarnar da ta wuce wannan magani ɗin don haka inda an bi abin cikin ruwan sanyi an mai da matsalar ga waɗanda suke da hankali da matsalar ba ta kai inda za a kai ba dala ashirin ta jabu an kashe rai an ƙone gidaje an ƙone motoci an yi ɓarna a ciki duk tsallake abin da addinin musulunci ya karanta sannan in muka koma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa inda za a sa sassauci da sannu a hankali a cikin al'amura sai an samu kyautatawa idan za za a sa ƙarfi sai ya muna nashi dukkanin ‘yan sandan da suka yi tarayya guda hudu an kore su daga aiki suna fuskantar tuhumar kisan kai da kuma kisa wanda yake ba na lalbanci ba dukkanin ‘yan sandan guda hudu to inda sun bu a hankali masifar da za su faɗa ciki su ma da sun kubutar da kansu ga wannan masifa din inda tun farko an yi amfani da ayar qur'ani in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin tun a farko farkon musulunci malaman musulunci sun ɗauki wannan ƙa'ida sun yi amfani da ita akan dukkanin matsalolin da suka taso hajjaj ibn yusuf as-saqafi an tarihin musulunci ya ba da labari waɗansu da zalunci waɗansu da adalci cewa azzalimi ne da kisa amma duk da haka wani ya kawo mashi labari wane yana zagin ka labari ko ba labari ba sai ya ce wannan littafin ayyukan shi ne in ya ga dama ya cika da duk abin da yake tilka sahifatu hal yamla'aha bima sha'a wancan littafin ayyukan shi ne ya cika da duk abin da yake so baya bukatar ɗaukar mataki wani ya sake zuwa ya samu ɗaya daga cikin tabi'ai wana yana zagin ka yana faɗar bakaken maganganu a kanka yace yanzu kai tis duniya ke ɗan ya rasa wanda zai aiko sai kai wannan mutumin sai kunya ta kama shi ɗaya ya sake zuwa ya samu imamu shafi'i wana ya zage ka ya faɗi bakar magana a kanka sai ka cewa wallahi in sadaqta fa anta namamun in abin da kake gaya mun gaskiya ne wallahi kai annabi ne ɗan uwa musulmi muna da kalubale a ƙarƙashin wannan matsala din in da akun fasiqun bi naba'in fatabayyan yace wallahi idan abin da kake gaya mun gaskiya ne kai annabi ne hammasin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin asif kullin ba'da zalika zanin an kana zamani wa gani wallahi idan gaskiya ka faɗa kai annabi ne idan ƙarya ka zo da ita kai fasiki matsalar da take faruwa 'yan siyasa sun yi amfani da ita da su masu mulki da masu neman mulki kowa ya siyasantar da matsala ɗin zaɓe na tinkarar amurka da haka kowa zai yi amfani da ita don haka ‘yan uwa musulmi karantarwa addinin musulunci mu koma in da abu fasikun bi na ba'in ba ta bane ‘yan siyasa ya zamanto suna da abin da za su ɗauka cikin matsala ɗin ‘yar ƙaramar magana ce amma ƙasar da ake ganin ita ce ta fi kowa a duniya dala ashirin ta hana ta bacci a dalilin cewa kafa tantance labari don haka masu mulki lokacin da 'yan tsurkun midiya suke kai muku labari lokacin da suke ba ku labarin abin da ya faru wana ya zage wana ya ce faltuqabbifu alaihim qaulallahi azza wa jal in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu lokacin da ɗan midiya zai gaya maka an yi an yi ka ɗora masa ayar Allah maɗaukaki idan gaskiya ka faɗi to kai annabi ne in ƙarya ka faɗa kuma kai fasiki ne haka imamu shafi ya faɗa idan gaskiya ka faɗa annabi ne in ƙarya ka zo da kai fasiki menene riba a cikin al'amari din babu riba a cikin al'amari din a yanzu wannan magana da nake kusan kwanaki goma sha ɗaya a dalilin babu waɗannan dokoki a tsarin ƙasar amurka tana nan tana ci da gobara ana taya su ana kuma ƙoƙarin ma bambancewa a koma ga baya baƙaƙen fata da fararen fata wanda da ya faru cikin musulunci a rana ta farko manzon Allah ya fushi ana fara matsalar mutum ya fito ya ce ya lil muhajiri ɗaya fito ya ce ya lil ansar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya ce me nake ji a da'awar jahiliya wa ana baina abhurikum za ku zo da da'awar jahiliya tun ina raye cikin me maganar muhajirai me maganar ansarai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum abinda aka sani a cikin musulunci da fari da baki da ja da duk mai kana ƴan uwan musulmi wallahi ƴan uwa musulmi babu abin da zai haɗe mu babu abin da zai daidaita tsakaninmu sai karanta addinin musulunci da kun karanta ba addinin musulunci babu abin da zai bamu waraka duk tsarin da muka ɗauka wallahi babu alkhairi cikin wannan tsari din dimokuraɗiyya me ya ribar da aka samu ta lalata ƴaƴa waɗansu sun zamanto mazinata wasu sun zamanto ɗan liwaɗi waɗansu sun zamo ɓarayi waɗansu sun zamo kaza masu mulki sun zamo ƴan handama da babakere masu san kai marasa sosai wallahi babu tsarin da zai rinja mutu addinin musulunci ‘yan uwa musulmi mu komo zuwa ga addinin musulunci mu rike musulunci duk alkhairin da muke da bukata yana cikin musulunci fa firru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin duk mu gudu mu koma ga Allah Allah yana mana gargadi ina mana gargadi mu koma mu rike addinin musulunci abinda muka faɗa dai Allah ka amfane mu da shi Allah ka dawo da mu zuwa ga addinin musulunci habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وفيكم إخوة المصلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصيتكم به في أول هذه الخطبة ألا وهو تقوى الله عز وجل فاتقوا الله حيثما كنتم اتقوا الله حيث ما كنتم اتقوا الله حيث ما كنتم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله